وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله في هذه الجمعة المباركة نواصل حديثنا عن الأخلاق وما اتصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخلاق الحميدة وما قال عنه وقد أوردنا أحاديث عديدة وآية من القرآن العظيم وقلنا ببيت شاعر إنما الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وكأن هذا الشاعر يتمثل قول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهذا الوعد أو الوعيد من الله تبارك وتعالى جاء بعد أن ذكر عددا من الأنبياء وذكر من صفاتهم الحميدة وأثنى عليهم بتلك الصفات أقب ذكرهم بهذه الآية العظيمة فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ومن تلك الصفات المذكورة لأنبياء الله تبارك وتعالى وصف يحيى بقوله وحنانا من لدنا وزكاه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وهذه الصفات بذاتها هي ما قاله الباري تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام وقال عن إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وقال عن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا عباد الله أيها الإخوة المصلون كأننا نحن نعيش نحن الذين نعيش في هذا الوقت الموعود فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة ضيعوا الصلاة عن أحكامها ضيعوها عن أوقاتها ضيعوها عن صفتها التي ورثت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأمر الشهوات منتشر بين شبابنا وأشياخنا بين النساء والرجال بين الصبيان والفتيات أعاذنا الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب كما قال الباري تبارك وتعالى ينقوى مسلمين har yanzu dai muna tattaunawa ne akan matsalar kyawawan ɗabi'u da irin ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da irin zaburarwa da ya yi a kan kyawawan ɗabi'u. A wancan satin, mun ambata wani baiti na wani mawaki inda yake cewa ba komai ba ne al'umma, ba kowa ba ne mutane, ba komai ba ne gari, face ɗabi'un da suke da akwai. In ɗabi'unsu suna nan suna nan. in ɗabi'un suka lalace wannan al'ummar ta shafe ta ƙare ta lalace wannan mawaƙin kamar yana kallo ne ma'anar da ta zo cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki fa khalafa min ba'dihim khalfun adau sala sai Allah ya ce bayan waɗancan al'umu ɗin waɗansu ne mabiya baya suka zo bayan su siffarsu adau salata sun tozarta sallah sun wulakantar da sallah sun lalata sallah wata ba'u shahawat sun bi sha'awa sha'awan san zuciyarsu Allah ce fa saufa yalqauna ghayya da sannu ne za su riski wata iriyar azaba ko wani kwari na azaba a wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya sa ba ma ciki wannan ayar Allah madaukakin sarki ya faɗe ta ne a bayan ya faɗi siffofi na kwarai na waɗansu annabawa da suka zo a cikin suratu maryam ya siffata su tun yarintarsu har zuwa girmansu ya siffata annabi ya haya alaƙar shi da mahaifan shi alaƙar shi da aminan shi alaƙarsa da mutanen shi sai ce hananan mai matuƙar nuna soyayya ne da jin kai wa hananan min ladunna wa zaka kuma nagartaccen mutum ne na ƙwarai duk abin da ka ɗaga a ɗabi'arsa mai kyau ce mai daɗi ce haka ake da buƙatar kowa ya kasance hanana min ladunna wa zaka Allah ce wa barran biwalidayhi mai biyayya ne ga mahaifan shi guda biyu bai saba musu da haka duk yaron da yake so ɗabi'unsa su zamanto na kwarai ya zamanto alaƙarsa da iyayen shi akwai biyayya da girmamawa da ganin girma da sauke nauyin su wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya bai kasance ba mai taurin kai mai ji da kai ƴan uwa musulmi abun tsoron galibin yara da muke da akwai ko iyayensu ne suke musu magana alamar izza da isa tana bayyana a fuskokinsu kana musu magana za ka gansu wani sakaroro suna kallon wai da wannan waye din wani haƙi yake da akwai a kan shi uban yana faɗa yana faɗa yana baba kai ne baka gane ba mu gaskiya kaza da kaza yana gaya uban shi gaskiya Allah ya madaukakin sarki siffata annabawa wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbar jabbar duk yaron da uban shi ya kasa mai magana ya kasa tankwara shi ya kasa masa magana ya ga daɗi a fuskar yaron yana faɗowa cikin siffar jabbaran yara masu taurin kai marasa amfani walam yakun jabbaran asiya Allah ya ce bai taɓa kasancewa jabbar bai kasance mai saɓon Allah maɗaukakin sarki ba da ya zo kisar annabi isa alaihi salam da yadda maryam ta haife shi annabi isa da ya tahi ba da siffofinsa kusan kwatankwacin siffofin da annabi haya ya bada su ma irin siffofin da ya bada ya ce da su allah maɗaukakin sarki ya halicce shi a kansu kuma ya ce wassalamu alayya yau ma wulittu wa yau ma amutu wa yau ma uba aku hayya ni ma amincin allah zai tabbata a gare ni ranar da mahaifiyata yau wannan ranar ta haife ni ina cikin aminci ran da zan mutu zan tamanto cikin aminci ran da zan koma ga ubangiji na zan kasance cikin aminci amma me zai ba da wancan amincin kyawawan ɗabi'u da ya samu da ya sake ambatan wasu annabawan kamar annabi idris sai ce innahu kana siddiqan nabiyya mai gaskiya ne duk abin da zai yi gaskiya ce za ta fito daga bakinsa bai faɗin abin da ba daidai ba ƴan uwa musulmi a zargi mutum da faɗin rashin gaskiya da ƙarya aibu ne an taɓa risa hajjaj aka siffata shi da siffofi guda shida aka ce masa ladud hajuj haƙud hasud kabub zalum sai ya ce ina tabbatar maka ina da siffa guda uku ina korewa kaina siffa guda biyu bayan ya gama jawabi akan siffofin ukun da yake da akwai ya kore biyu sai magana mai magana da ya ce ai baka yi magana akan guda ɗaya ba baka yi magana akan zalunci ba amma muhalli shahid an siffata shi da cewa kabub ya ce ya rantse da Allah tun da mahaifiyar shi ta haife shi har zuwa wannan ranar da yake tse bai taba ƙarya ko ƙwaya guda ɗaya ba da haka lissafi a gurin magabata ƙarya ba ta cikin abin da ake buƙatar mutum na ƙware da shi yasa dai siffata annabin sai ce innahu kana siddiqan nabiyya kuma Allah madaukakin sarki da wannan ne yace wa rafa'nahu makanan aliyya mun daukaka shi mun daga shi zuwa wani matsayi mai daraja mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bil siddiqi alaikum bis siddiqi fa inna sidqa yahdi ila al birri wa la yazalu ar rajulu yasduqu wa yataharra al sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa manzo Allah ya ce in za ku yi magana ku rika faɗin gaskiya ko menene ku faɗi gaskiya yace wallahi gaskiya tana sawa mutum ya zamanto na ƙwarai mutumin arziki ko da da farko kana ganin gaskiyar akwai matsala a kanta ka faɗi gaskiya ba matsala wani magabaci ya faɗi gaskiya ya ce fa inna sidqa la yaqta'u rizqa wala yuqarribu al-ajala faɗin gaskiya baya katse arzikin mutum baya kawo mutoshi ka faɗi gaskiya babu abin da zai faru ba ta hada arziki ba ta kawo mutuwa Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka zamanto kana gaskiya zaka zamanto na kwarai in ka zamanto na kwarai kana hasahen gaskiya a duk abin da zaka yi Allah madaukakin sarki zai rubuta a gaban sunanka wane dan wane jikan wane mai gaskiya ne to da wannan Allah ya ambaci annabi Idris yace siddiqan nabiyya da ya zo kan annabi Ismail sai ta innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya mai gaskiya ne idan ya alƙawari in an yi alƙawari da shi ba a sabawa wallahi waɗannan sifofin guda biyu taka la tujadu bainana da kyar kake iya samuwa zai gaya maka magana ka gamsu ɗari bisa ɗari gaskiya yake gaya maka da kyar kake samun waye za ku yi alƙawari da shi ya cika maka wannan alƙawari ɗin musamman idan matsalar kuɗi ta ritsa ba he ɗan siyasa ba ne fa ba sa cika alkawari a kan kuɗi dudan siyasa zai alkawari zai tsare amana zai tsare kuɗin jama'a zai tsare rayukansu dukariya suke kuma ba su kaɗai ba ne makaryata har mu ɗin idan alkawari ya haɗa da kuɗi wallahi kaɗan ne ake amincewa a kansu mutum nawa ne aka ba su amana aka dawo bayan shekara uku aka auna baka gaba suna karkarwa suna roƙon Allah ana tunanin ya za a rufe ya za a kare ta sadiqal wa'adi innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya yace wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakah yana umartar iyalan shi da sallah waz zakah yana umartar su su zamanto mutane nagari az-zaka shine salahul a'mal a gyara ayyuka su zamanto na kware su yi daidai da abin da zai wa kowa dadi wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakati yace wa kana inda rabbih mardiya amintaccen annabi ne Allah ya yarda da shi me ke sawa Allah yarda da kai gaskiya alkawari amana kula da tarbiyyar da Allah madaukakin sarki ya dora ma na iyalanka da ƴaƴanka wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha yasa da ya gama lissafin sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma wa amur ahlaka bis salah umarci iyalanka su rike sallah waz zakah wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha kai hakuri akan sallah kai hakuri akan umartar sa da yin sallah sallah ba ta da daɗi rike ta ba daɗi sai wanda Allah ya sauƙaƙa zuciyarsa ya hore su fasanu ya sirhu lil yusra sai ce masa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa ba ma bukata ba ma roƙonka arziki nahnu narzuquk Allah ya ce mu ne muke baka arziki kamar satar ansa Allah madaukakin sarki ke ba mu duk wanda ya zamanto na kwarai ya tsare addini ya tsaya kan dokokin addini ya umarci iyalansa da wannan wallahi arziki zai zo mashi ta inda baya tsammani ne nisa ce la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk sai ce wal aqibatu littaqwa ba wanda ya samu lahira hai mai biyayya ga Allah madaukakin sarki to bacin ya faɗi wannan siffofin na annabawa abin tashin hankalin sai Allah ya ce da sannu za a yi waɗansu al'umma a bayan waɗannan annabawa din bayan na ƙware sun ƙare wanda manzo Allah ya bada su a cikin wannan al'umma ma da khairul quruni karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum sai Allah ce to za a dan samu wadansu mutane babbar siffar su aba'u salata za su tozarta sallah su wulakanta ta al'umma musulmi idan muka duba kanmu da kanmu anya ba da mu ake wannan maganar ba mutun nawa ne ba sa tozarta sallah su wulakanta ta mutum nawa ne suke jin daɗi idan an kirawo sallah mutum nawa ne idan suna da ɓacin rai da tashin hankali in suka zo sallah wannan ɓacin rai yake tashi yake fita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk yadda bala'i ya kai bala'i duk yadda ɓacin rai ya kai ɓacin rai duk yadda aka shiga kunci sai ce wa Bilal rayyihna biha ya Bilal kirawo sallah ko ma samu sanyi a zuciyarmu da bilal ya meke ya kira sallah manzon Allah ya zo ya jagoranci sallah wannan matsalar ta wuce sai dai wata mutane nawa ne suka shiga sallah suka manta da matsalar duniya mutane nawa ne suka manta sun shiga sallah cewa ba su ci abinci ba ci abinci a gidansu ba mutane nawa ne suka manta albashinsu bai shiga ba mutane nawa ne suna sallah albashinsu yayi ƙara ba su ji a ransu ba cewa albashinsu ne ya shigo saboda zuciyarsu tana ta'allake da duniya din amma manzon Allah idan ya shiga sallah ya manta da wannan to idan siffar mu ba haka take ba anya ba mu ake magana ba fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wataba'u shahawat sun bi san zuciyarsu sha'awa in muka kalli sha'awa kamar ita ce duk ta yi mana da baibai tsakanin tsaffi al'amarin sha'awa da fasikanci tsakanin yara al'amarin sha'awa da fasikanci 'yan mata sha'awa da fasikanci 'yan maza sha'awa da fasikanci ƙananan yara tun a firamare da yawansu suke lalacewa wata ba'u shahawat idan ka bi duniya duk inda ka zagaya babu abin da ake nudawa ake yadawa irin al'amarin abin da zai tada sha'awa ya mai da ɗan adam ya koma kamar dabba yasa da yawa malamai suna wa'azi zaka ji suna cewa waɗannan wayoyin kamar jahannama ce a hannun mutane da ita Allah yake halakar da su a titi zaka ga mutum na kware na arziki amma in ya shiga ɗaki ya kulle ya shiga bargo Allah kaɗai ya san me yake kuntata wataƙil abin da zai ƙare bala'in da shi zai kwanta kuma wataƙil akan haka zai mutu nawa ne aka kwanta da safa ba sana wata ba'u shahawat Allah ce fa sawfa yalqauna ghayra za a fada cikin bala'i duka wannan abubuwan da muke ambatawa su ne halayen ɗabi'un nabawa su ne ɗabi'unsu su ne kuma kyawawan ɗabi'unsu amma ina ake samu wannan tarbiyar tun daga gida ake samu ta wa yake taimakawa a samu wannan tarbiyar har yanzu iyaye ne yasa duk inda kai magana akan tarbiya da sakwarkwarewar tarbiya da lalacewar ɗabi'u ba a cire daurin iyaye a ciki babban da ya lalata tarbiya da ɗabi'unmu shine akwai ihmalul walidain fi tarbiyati salimati sahiha iyaye sun yi sakaci ba sa tarbiya yadda ya dace da yawa wallahi ƴaƴansu suna awa ɗaya awa biyu ba su tambaya ina suka shiga ba ƴaƴanmu suna canja ɗabi'u su yi kama da ƴan shaye-shaye su yi kama da ƴan mahadugo su yi kama da 'yan homo su zauna da 'yan homo da 'yan luwaɗu ba a tambaya da wada kuka zauna mai alaƙar ka da wane ba ma tambaya he lokacin da yaro ya lalace ya zama annoba cikin al'umma a rasa yadda za a yi da shi kuma gahi ba a hukuncin shari'a barantana a kashe a huta don haka akwai sakacin iyaye akan abin da yake faruwa wasu malaman suka ce babban abin da ya jefa mu cikin wannan matsalar wallahi mun gujewa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ba sa adalci su zaɓa wa 'ya'yansu uwa ta gari ikhtiyarul mar'ati salihati inda zuwaci lokacin da ka zo aure ba duka bane suke dubawa su bincika wace ce ta dace da tarbiyar addinin musulunci ba da za ka ga yarinya a tsaitsaye haka take keta titi haka take fita unguwa gyalanta aka faɗarta wata mata yadda batsar batsar haka take tafiya ka ɗauko ta ka kawo ta gida kuma ta fidda maka ummu sulaimin wallahi ƙarya ne babu yadda za a yi ka ɗauko mace lalatacciya a titi ta fidda maka 'ya'yan kwarai ba zai iya ba ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alaika bi zati dini taribat yadaka idan addini zaka yi aure aure zaka yi ka nemi addini taribat yadaka wallahi zaka ci nasara in ba wannan ba wallahi ka haɗu bakin ciki da bacin rai yasa ita zaka auro ta ku yi ta wuta ku yi ta bala'i ka ba ta wuta ta baka wuta yaranka su taso su tadda kuna bala'i kuna musifa ta tsofar da kai ta sama hawan jini ka shargale kuma yayanka ba sa tausayinka lokacin da ta tabbatar ta gama da kai ta sake ka sai ta koma can gefe yayanta sun gina mata gida saboda sun kawo karfi sun kare ma karfi sun cinye kudin ka sun cinye kudin ritayar ka sai ta kwaya yayanta su koma saboda ka su taimake ka haka zaka mutu kana zubar da yawo saboda mai kuskuren baka zaɓi aboki ya zama ba so wannan suna taimakawa wajen gurbata kowace irin al'umma babban abin da yake taimakawa wajen lalacewar tarbiyya al-akhta'ul murtakaba inda zifaf wa inda haflu zuwaj wallahi akwai kurakuran da ake a lokacin bukukuwan mu wannan zunubin yana bin mu har cikin auratayyar mu an yi wa'azi an fada mutane ku ji tsoron Allah wallahi ba haka auratayyar mu take ba ba haka auratayyar musulunci take ba ba haka ake kulla aure a musulunci ba kristanci da yahudanci da arnanci da maguzanci ya shigo aurenmu har yanzu samari gani suke wannan hina abin burgewar abin kunya har tsofaffi mutum zai aure ya ba kama hannun yarinya an ɗauki hotonsa da yarinya an yi haɗa a duniya tsirara kirjinta a waje an shafa mata hoda an shafa mata shuni da wanda zai gani ya ce ta yi kyau da wanda zai gani ya ce ba ta yi kyau ba da wanda zai ce tsohuwa ce da wanda zai ce yarinya aka za a ta haɗa hoton matarka saura kwana biyu saura kwana uku ka aure ta wani irin lalacewa ne da rahin tarbiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba zai shiga aljanna ba wallahi ba zai shiga aljanna ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waye yace ai the youth allazi yakirru al-qubha ko allazi yakirru al-fasada fi baitihi mutumin da yake barin barna da rashin kunya da rashin arziki a cikin iyalansa yace wallahi ba zai shiga aljanna ba matarka ta fito yadda ta ga dama gaya yarka ta fito tsirara kuma kana kallo ana biki yarka a cikin taron al'umma maza da mata sun ganta a ɗau hotonta a yada a kafafen yada labarai kuma saboda Allah ka ce kana neman aljanna kwana-kwanan na aka yi wani aure yarinya take gaya mata ke cewa sai da aka zo kaiwa uban yarinya ya ce a bari ni zan kaddara kaina haka sunna ta ce ya ta ce malam sunna nawa aka taki tambaya take ba wa kanta daga farkon lokacin da aka ce an sa bikin zuwa yanzu lokacin da za a kai amarya sunna nawa aka tattaka saboda yanzu duniya za ta ganka a ce ai ahalin sunna ne kai yasa wahai hawo mota da gemu kuma zai kai yasa gidan miji Allah an gama da kai an maka wayo ya kai mata ya aka daura auren ya aka yi bikin ya aka yi zamantakewar su waye kawayenta da ina da ina aka je gidan kiɗa mutane suna nan bude gidajen event suke yi a yi raye-raye a yi kaɗe-kaɗe a yi waƙe-waƙe an ce bai dace ba mutane suna cin kuɗi na haramun kuna ba da kuɗi na haramun ku ce da 'ya'yanku da haramun kuma su sake fitowa cikin al'umma su gurɓata al'umma an samu wani yaro ban kiya ingancin hadisin ba dabino ubansa ya ci na tsuntuwa akan titi ba tare da ya ci giya ba ya zama madin da aka haifi wannan yaron yaron ya addabi al'umma nawa ne iyaye suke ci da kuɗi na haramun so waɗannan yadda muke bukukuwanmu wala yana cikin abin da yake gurɓata tarbiyyarmu al'umma tarbiyarmu ba za ta gyaru ba ba za mu samu ‘ya'ya na ƙwarai ba wallahi sai mun canja a tsarin matan da muke aura sai mun canja a tsarin auratayyar da muke yi faɗa ake malamai wa'azi ake yi ku ji tsoron Allah ba daidai ba ne auren da kuke ba daidai ba ne kuna cire mashi albarka kowa ya kunnen ƙahi ya ƙyale in ‘yarsa ce za a batta ta more ihi zai aura za su more he sun ƙare kuma a ce astagfirullah astagfirullah waye baka damar za a yi a baka damar istighfari waye baka damar kuma in kai istighfarin za a karba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u abinda ba shirka ba Allah ya ce ina yafewa ga wanda na ga dama a kuma lokacin da na ga dama ba kowa bane idan yayi laifi Allah zai yafe mashi kuma dan Allah waye aka daura auren shi ba ai bid'a ba ba a saɓi Allah ba aka ce auren bai yi ba mutum nawa ne na sha faɗa auren musulunci bai wuce minti biyu minti uku minti hudu minti biyar duk abin da ya ɗora akan haka ko bidi'a ko arnanci ko saɓan Allah duk abin da ya wuce minti biyar ko biki ko ko arnanci ko kuma saɓan Allah maɗaukakin sarki amma auren musulunci bai wuce minti biyar yanzu ina hudu bar wani inda wani zai miƙe ce ga 'yata wani ya ce na karɓa an gama fa mu da muke nan mun zama shaidu aure ya kare ana fita daga juma'a matarsa zai kama har abada ba wanda ya ce ba matarsa bace inda aure ne an gama bace ta ba gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah na kaina ya daga kai ya kalle ta bata yi ba wani yace aura min ita bacin an gama duk abin da za yi me kake da akwai na alqur'ani baqara ali imrana zawwajtuka ha bima ma'aka min alqur'an aure ya kare har abada ba inda akai biki ba inda aka sa hoda ba inda aka yi kamu ba inda aka yi ‘yan ƙauye ba aka yi ‘yan birni ba aka yi fulani ba inda aka yi bare-bari saboda Allah mace ɗaya ita ce berabiya ita ce inyamura ita ce hausa ita ce bafulatana kuma yara ‘yan mata da rigar fulani gefe waje aka suke keto titi da zannuwa ana kallon su ana murna a ba uwar musulmi ina hankalinmu ina tunaninmu yake tafiya kuma da haka muke so mu samu ‘ya'ya na kwarai masu tarbiyya wallahi muna da bukatar mu koma tsarin auratayyar mu da bukukuwan mu wallahi yana cikin abin da ya jefa mu cikin halin da muke da akwai muna kira ya kamata a samu masu hankali ya kamata a samu dattawa ya kamata a samu masu tunani babban matsalar mu shine duk lokacin da aka yi doka wai mutane suna murna suna cewa bara a jira a je biki a fada a je gidan sarki za su karya dokar heta kare kai idan an ma doka an dora ka a daidai idan sarki ya karya mai matsalarka aljannarka tana liƙe da ta sarki ne matsalarka tana liƙe da ta shugabanka hukuncin ka daban hukuncin shi daban likullin ri'in minhum yawma idhin sha'anun yuguni kowa wallahi abun gabansa ya ishe shi a duniya kake kallon wane a lahira baka isa ka kalli wani ba wallahi taka ta wadace ka don haka kai kai auna rayuwarka tsakaninka da Allah madaukakin sarki akwai sauran sabubba waɗanda suke kawa lalacewa tarbiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu guje musu Allahumma habib ilayna al-iman wa zalihu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن زن شري العرب ان واتشكين أبن ديكي تيمكاوا wallahi tarbiyar mu ta lalace mu zamanto ba mu da ƴaƴa na ƙwarai wallahi hadda sanin rahin muhimmancin lokacin da muke rayuwa a cikin shi rahin sanin baiwar da Allah madaukakin sarki ya mana rahin sanin alfarmar da Allah ya mana kuma Allah ya kaddara ba mu da shugabanni masu sa ido masu ladabtarwa Harunu Rashid wata rana yana majalisa a zaune sai wani mutum ya zo same shi yace sarki ko shugaba yace nayi abin da duk duniya yace wallahi ba wanda zai iya sake shi ni ɗaya kuma duk duniya ba wanda zai iya ya ce me ka iya sai ya buɗe wata kwalba ya zazzage allura ta fi ɗari a ciki ya kafa guda ɗaya a ƙasa da ya dinga ɗaukan wani allurar yana jefawa duk wanda ya jefa sai ta shiga ƙofar ɗaya wannan allurar ta fi ɗari da ya jera so a haka kyam suka tsaya a guri ɗaya da ya gama sai ya dawo gaban sarkin musulmi ya tsaya ya tabbatar ya yi abin birgewa kuma za a biya shi kyauta harunu rashid da ya gama kallon abin da yi sai ya ce a mai bulala ɗari aka kama aka masa bulala ɗari tab ciki da waje sai ya ce kuma ku ba shi dinari ɗari sannan aka ba shi dinari ɗari mutane sai mamaki ya kama su lokaci ɗaya an ba wa mutum kashi kuma lokaci ɗaya an ba shi dinari sai ya ce na masa kyauta ne saboda akwai baiwa da ƙwaƙwalwa da allah maɗaukakin sarki ya ba shi so duk wanda yake baiwa da kwakwalwa ya kamata a taimaka masa a nemi baiwarsa da kwakwalwar shi abin da ya sa na masa bulala ya ɓata lokacinsa ne cikin abin da ba zai ɓaci amfani al'ummar musulmi ba idan ka ajiye allura ka jefa mata kusohi sun makale a ciki menene abin da za a baka menene abin da zai amfani al'ummar musulmi babu abin da ya sa na shigo da wannan kisar galibi yanzu majalisa idan ka bi har ustazai masu gemu sai ga sun ajiye waya ana tura lido da gwanin lido da wanda bai iya ba idan ka iya lido ka kasa kowa mai ya amfanar da kai mai amfanar da al'ummar musulmi wasu suna what wasu suna karta games kala-kala a cikin wayarka wannan abin da kai da mai ya amfanar da al'ummar musulmi so ba mu da shugabannin da za su ta duk abin da bai da amfani kare shiga cikin wayoyinmu akwai kasashen da in ka shiga wallahi akwai abin da baka isa kai dangantaka da shi ba saboda kasar bata amince ba baya cikin tsarin ta duk ta inda kai wallahi bai isa shiga cikin wayar ka ba so muna lalata lokacin mu shi yasa sai ka tada babu albarka a cikin rayuwar babu albarka a cikin lokacin mu asara ta ƴan uwa musulmi mutun ya rana ta fito ta fadi yana da kwakwalwa da tunani sai dai ya lalata ta cikin abin da ba zai amfane shi ba ba zai amfane al'ummar musulmi ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحم